yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل bayan Amin.
haka muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki da ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka a ci gaba da karatun mu na dausayin sunna bangaren littafin at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an na imam an-nawawi Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa tare da iyayenmu da malaman baki daya Amin.
a karatunmu da ya gabata muna magana akan fadala da daraja da alkhairai na a tsaya da daddare a yi ta karanta littafin Allah alkur'ani mai girma yana da matakar muhimmanci yana da matakar tasiri yana da yana ɗauke da alkhairai masu tarin yawa kar ɗan uwa su zama ainihin wato sotolabai kar su zama sabalikita kar su zama ainihin wato haka nan kurin mutum ya zauna baya motsi da daddare mun faɗa a karatukan mu na baya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ainihin wato alaikum bi qiyamil layl na hore ku da tsayuwar dare fa innahu ja'abu salihin qablakum cewa tsayuwar dare ɗabi'ar mutanen ƙwarai ne kafin ku ɗabi'ar mutanen ƙwarai ne kafin ku kuma abin sha'awa mai tafiyar da ainihin zunubai ne mai kankare zunubai ne kuma manhatin al'izmi kuma tsayuwar daren nan idan ana yi tana hana laifi tana hana mutum ya je ya aikata laifuka na zance ko na gaɓoɓi sannan tsayuwar daren nan ainihin wato tana kankare zunubai tsayuwar daren nan kuma tana tafiyar da cuta daga jikin mutum mun riga mun ji wannan karatu a baya sannan muka ji hadisin tabarani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da cewa wasu malamai suna cewa hadisin yana da rauni masu bincike yana cewa ainihin wato sharaful mu'mini daukakar mu'mini a cikin al'umma a- a jama'a qiyamul layl tsayuwar dare yana taimaka masa kwarai da gaske a wajen ainihin wato samun alkhairai da samun daukar al'umma wa kad jaa hakika magana ta zo an abil haus أهوى دقى أبي الأهوى الجسمي دقى نتكلم قاليتي إن كان الرجل ليطرق الفطاء طرقا متي يكفن سينا بيبير أين يوم أتوكر الأرلون فنا جاءكي أتكي مظلاتي أين يوم أياته ليلا ينا زوا دجري فيسمع لأهله دويا كدوي النهل cewa yana jin duk waɗanda suka kewaye hemarsu a cikin masallaci tsakar dare yana bi yana jin su da irin ainihin wato irin kamar abun kudan zuma ɗin nan da wiyu wato irin ruri na kudaden zuma ɗin sun haɗu da yawa wato saboda kowa yana ƙoƙarin karanta wani abu na littafin Allah a cikin wannan masallaci a cikin hemarsa kuma tsakar dare don neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. ala ya ce ba ma balu haulayi ainihin wato me ya sako me ya samu waɗannan ya amanuna ma kana ya amanuna ma kana ulaika ya khafuna ya waɗannan ga ta ainihin Allah da ikonsa suna cikin nutsuwa suna samun amincewa daga abin da wasu can suna can suna jin tsoro wannan tsayuwar daren ta ba su nutsuwa da kwanciyar hankali lafiya kalau ba ta cikin ainihin hargitsi da ainihin hayaniya saboda tsayuwar dare waɗanda kuma ba sa yin tsayuwar dare to da kagan su kaga suna cikin alamar hargitsi da ainihin rashin kwanciyar hankali saboda haka tsayuwar dare ɗan uwa tana da matuƙar muhimmanci kar a yi wasa da ita kar a da baya a wajen kula da yin tsayuwar dare ka yi ka sa ɗaɗanka su yi ka sa iyalanka su yi ka sa almajiranka su yi da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa hadisi ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu rabbukum kullu lailatin ila sama'i dunya ubangijin ku Allah subhanahu wataala yana sauka irin saukar da ta dace da matsayinsa subhanahu wa ta'ala ila sama'i duniya zuwa saman duniya hina yumdi shatr lay yayin da wani yanki na dare ya tafi wato wanda shine wannan sulusun dare din fa yaqulu yana faɗa halin da'in cin akwai mai tambaya akwai mai roƙon wani abu a wajenmu ba ka ji bara na amsa masa akwai mai roƙon wata bukata na amsa masa suna hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawace shi ne hadisi na ɗari bakwai da hamsin da takwas ɗan an jo ba salatul musafiri za a ga wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ya ce fil laili sa'atun a cikin dare akwai wata sa'a tana nan yustajabu fiha du'a yustajabu fiha du'a ana amsa addu'a a ciki yustajabu fiha du'a ana amsa addu'a a cikin wannan ainihin wato sa'a kullum lailatin kowane dare ne kuma to cewa aka yi fi laili sa'atun akwai wata sa'a a cikin dare kaga baka sani ba a farko a tsakiya a ƙarshe a yaushe take baka sani ba amma tunda an ce akwai da ai kamar daren ne ya tsarkadar ne da an ɓoye shi so ake a karaɗe daren da ibada ko a karaɗe daren da ibada to tun da haka ne Allah ya ta yi ainihin wato a ta yi a ta yi Allah subhanahu wata'ala sai baya da dacewa wata rana mutum ya samu wannan lokacin an rawaito wata magana sahibu bahadatul asrar ma'abocin littafi mai suna bahadatul asrar da danganansa عن سلمان الأنماطي ذلك سلمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب ناك سيدي علي أبي طالب أبي طالب الله يكار يدار في المنام cikin dare a cikin bacci wato ina bacci sai ne mafarki da sai dai Ali dan Abi Talib ya kuli shi'ra yana fadar wasu baitoci na waka guda biyu a cikin bacci an san mafarki dai mu mun yarda da mafarki saboda yarda da mafarki shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bara man ra'ani fil manami wanda ya ganna a cikin bacci faqadar al haqa hakika gaskiya ya gani ina fata an gane musamman a cikin mutumin kirki ne ya ga manzon Allah a cikin bacci to annabi ya gani babu wasa a wani hadisi na Bukhari da Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi marrani fil manami wanda ya ganna a cikin bacci fa sayarani fil yaqbat da sanni zai ganni a farke fa inna shaytana la yatamassalu bi domin shaytan baya kama da ni shaytan baya kama da ni a wanda ruwayar fa inna shaytana la yatazaya bi shaytan baya kama da ni da wasu lafuza da suka zo kasan malamai sun sha wahala a wannan hadisin amma ainihin wato ahalul haq an gane ko sufaye masu kwakwalo ma'anoni na karatu sai suka fitar da ma'anar wannan hadisin na duba tanwirul huda fi jawazi ru'yatin nabiyyi jiharan wal malak na imamu sifi in ka duba za ka ga maganganun da aka kawo masu ban sha'awa tanwirul hulak wato haskaka duhunnai ko duhai fi jawazi ru'yatin nabi jiharan wal malak a cikin halattin yiwuwar ganin ainihin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fili wal malak har mala'iku ma za ka iya ganin mala'ika a fili ina wata an gani eh wa annabi yana zaune wa sallallahu alaihi wasallama wani ya zo yana tambayarsa musulunci imani ihsani da aka gama aka ba shi amsa da ya fita ya tafi da ya fita ya tafi ba kullum shi ke nan sai annabi ce a ja kirawo mai wanda ya zo din nan ko da aka fita sai ba kan shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kun san wani ne mai tambayan nan ko suka ce Allah da wannan su suka sani ce fa innahu jibril fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum ko fa innahu jibril atakum liyuallimakum umura dinikum jibril ne zo muku dai sanar da kwal amuran addinin da Allah wa kuka gani aljan malaika ta gani na ba ta gani to da ga ne haka nan kuma za a iya ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya masa baiwa ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin bacci to ana yi masa bishara ne zai iya yiwuwa kafin ya bar duniya ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a fili na fata an gane wannan wanda bai gane wannan karatun ba to bai gane sunnar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar a karara hadisin gashi nan ka zama suka ci cewa ai abin da ake nufi ai na yau za ka gan shi ai na yau a lahira aka ce a to in sai a lahira ne to me bambancin ka da sauran jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai za mu gan shi a lahira ai kowa zai ganta a lahira inda ka yi imani da shi har ka mutu kana imani da shi za ka ganta a lahira ka gani za ka ganta a lahira eh na ji a kalau saboda haka wannan akwai wani abu zuwa ce to wai ainihin ana ana nuni ne ya zuwa dai wasu abubuwa aka yi ta faɗa wasu suka ce aljanna wasu suka ce filin alkiyama aka ce duk wannan ba hadisin abin da yake nufi ba kenan in Allah ya ma baiwa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin mafarki zai iya yiwuwa ka gan shi a wartsake wata wani ya ce to ya za a yi mu ce maka in ka karanta hadisin isra'i da mi'raji hadisin isra'i da mi'raji wanda aka ɗauko annabi muhammad sallallahu alaihi daga masallacin harami na makka malaka jibril ne kuma ya ɗauko shi ya tafi da shi zuwa masallacin kudus ana tafiya a hanya sai annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya tambaye shi ya nuna masa wani waje ya ce ko ka san nan ina ne sai ya ce a'a ban sani ba ya jibrilu sai jibrilu ya ce masa ai nan kabarin dan uwanka ne annabi musa ai nan kabarin dan uwanka ne annabi musa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina duba wannan wajen fa iza bi musa yusalli fi kabari kadan sai daga annabi musa a kabarin da yana sallah don Allah an ga an ga annabi bayan ya mutu ko ba gani ba waye ganki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan lahu a matsayin mu'jiza ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa a cikin kabari ya salli yana sallah wannan kuma in mutum ya yi mutum wannan shi ma bai san sunna ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi al'anbiya ko a haya'un fi kuburihim yusalluna annabawa rayayyu ne suna nan a cikin kaburburansu suna yin sallah ina wata an gane da wata kila wani ya tambaya to sallar kamar yadda na gani wani yayi na ga wani yayi a cikin shari'in abu dauda da ya karanta wannan hadisin wai yake cewa to ho kar ku dauka kar ku dauka ku irin yadda sufa ya suke dauka sallar za su kiyami wa qira'atin wa ruku'in wa sujudin ba irin wannan ba na ce ina ma yana nan da rai na tambaye shi to sai ka yi bayanin wata iri ita ina ma wannan da rubutun yana da rai in je in tsitsiye shi sai ka yi bayani wata iri kai a karatun ka da sunna wata irin sallah ce inda ka toke cewa kar a ɗauka ta tsayewa da ruku'u da sujada to da sai in je in tambaye shi sai ka yi bayanin wata irin sallah ce to amma mu ba ma ja mu ba ma ja har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma nuna mana ma wace irin sallar din ce ko domin a wannan hanyar da ya bar inda ya ga mala'ika Jibril a cikin ya ga annabi Musa a cikin kabarin Yusalli yana sallah ai daga nan kuma sai aka karasa wani waje sai Jibril yake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka san nan ina ne sai ce a wata ne ya ce ai nan ne aka haifa dan uwanka annabi Isa baitul laham ake cewa ai nan ne aka haifa dan uwanka annabi annabi Isa kusa da kudur ne da aka wuce nan sai aka karasa ainihin masallacin kudur yau ana zuwa masallacin kudur ba sai gashi an tattaro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa da manzanni da sun riga sun rasu a cikin hajji annabi Musa an gane ko da sauran annabawa duk ga su aka zo ana irin a wannan na manyan shugaba ya zo ana nuna wannan shine annabi wani wannan shine annabi wani manzo wani wannan shine annabi wani duk suna gaisawa da manzon Allah sallallahu da aka gama gaisawa kuma sai aka ce to a gyara sahu za a yi sallah a gyara sahu za a yi sallah aka gama gyara sahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ina jin cewa babana annabi Adam za a sa ya yi mana limanci ko ko babana kakana annabi Ibrahim shi za a sa ya yi limanci sai Jibril ya ce wuce kai musu sallah ya Rasulullah wuce kai musu sallah yace na wuce ni ne na yi limancin sallah mala'ika Jibril ma yana mamu yan uwa mala'ika Jibril ma yana mamu duk Allah wancan mutumin ya gane wannan karatu zai ci sunna da ya karanta bai zari ta ba gashi nan duk annabawa da manzannin da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musulmanci duk gaba ɗayan su waɗanda sun rasu ne shine yake rayuwa irin tamu ta yanzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane mun karatun nan yawwa wanda bai gane ba to bai gane sunna ba wanda ya kasa ganewa bai je wajen malamansa sun gaya mar yadda karatun yake ba to shi ba ɗan sunna ba ne su ma ba ɗan sunna ba ne amma mu mun je wajen malaman mu ahlus sunna wal jama'a na gaskiya wallahi sun gaya mana ga yadda karatun yake eh in Allah ya sa kai mafarki yanzu kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin bacci ana ma bushara ne zai iya yiwuwa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wartsake irin yadda shi annabin sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan rayuwa an gane ko ya ga annabawa da manzanni a masallacin kudus a irin rayuwar da yake cikin ta yanzu an gane mu karatu irin shi rayuwar da yake cikin ta yanzu wanda annabin ya faɗa da bakinsa al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna annabawa rayayyu ne a cikin kaburburan su suna nan suna yin sallah wannan hadisi mai ingantacce ne har albani duk kokarinsa sai ya sassaƙe ya sassaƙe ya sassaƙe an gane ko a ayyukan da yayi Allah ya saka mata alkhairi a inda yayi dace an gane ko Allah ya mara gombe a inda kuma ya tubatubai Allah ya raba mu da yan tubatubai ina fata an gane yan tubatuban yayi su har almajiransa ma sun ce masa yayi tubatubai in ai na taba nuna muku wani karatu ko eh tabarruku sahaba bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam neman albarkar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya taba an gane ko inda ya taba da abin da ya ci da abin da ya sha ya rage da abin da ya ci ya rage da inda ya yi sallah da inda yake kwanciya da inda ya taka da inda ya yi waye duran na wuraren sahabbai suna neman albarka da waɗannan wuraren a cikin wasu zantuka na mara albani Allah ya mara rangwame sai ya ce ba daidai ba ne a nemi a nemi albarka da gurabun annabi muhammad sosai ya ce ba daidai ba ne a wani karatu da karatu suka sa a to a ciki akwai wani almajirin su mai dan haske an gane ko mai dan haske saboda haka da ya tashi sai ita wannan karatu shi ya taɓa jinsu daga wajen malaman ahlus sunna wal jama'a na gaskiya cewa ana neman albarka da gurabun annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma ya zo wajen malam albani yana karɓar karatu amma sai ji kuma wannan abun shi sai ya saba da shi amma ai ga ga da tafai sai ya kutsa sai ya ce bari ya bi littattafai na magabata na ƙwarai shi su kuma mai suka ce a wajen a neman albarka da annabi Muhammad sarrafa sai baya ga duk a bar maganar ma wasu annabin ne da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su kansu sahabban su suka faɗa suka rarrawaito hadisai barka wanda sun tabbatar da a nemi albarka da gurabin manzon Allah sallallahu alaihi da ya dinga kwakwalwa sai da ya kwakwalwa hadisi sama da ɗari biyu da wani ya wallafa ya kai wa malamin sa malam albani ya ce gashi gashi gashi gashi gashi gashi zai da ga yanayin kuma da sanin ingantattu da sun halatta a nemi albarka da asarun nabi ina fata an gane an yi wannan saboda haka yan uwa kar a damu sai na yin wato idan an ji irin waɗannan zantuka mutum ya yarda abin da ake nema mutum ya ci kokari ta hanyar yawan karanta alkur'ani ta hanyar koyar da alkur'ani ta hanyar yawan istighfari ta hanyar yawan la ilaha illallah ta hanyar yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawan wa'azi yawan sauraron wa'azi yawan koyarwa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku shine wanda ya san alqur'ani kuma ya tsaya tsayin daka ya koyar da shi yawan sadaka yawan alkhairai yawan girmama magabata na kwarai yawan ainihin abubuwa dai yawan yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan karanta sirorinsa irin abin da ake ta yi a wajen maulidi din nan an gane ko abin da ake ta yi a wajen maulidi kaga ba wani wace ba zauna ne a ambaci halaye ɗabi'u ayyuka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sakon da ya zo da shi abubuwan da annabi ya zo da su duk a zo a yi ta karantawa wanda ya sani an ƙara tabbatar masa Wan- an- ko wanda bai sani ba an sanar da shi wanda ya sani ya manta an tuna ma wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar da mun tunatarwa na amfana da mu'mini waɗannan abubuwan su ake a wajen maulidi ba kar ka daɗa kar ka rage in ka ga ana shiriri ta a wajen maulidi an gane ko na shaye-shaye ko zuke-zuke ko sa wasu kaya na banza ko zaman banza ko hira da 'yan mata an gane ko ko wasu kaɗe-kaɗe ina fata an gane ko yin disko ko bushe-bushe ko wasu zuke-zuke ko shaƙe-shaƙe ko tsure-tsure an gane ko wasu warki dai duk wanda ka ganci ya je wajen maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana warki yana wasa a dama ba maulidin ya zo ba dama ba shi da lafiya dama ba shi da lafiya dama abin da ya kawo shi kenan shi ba harka annabi ce ta kawo shi ba ya zo ne dama ya rate da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasa sabanin abin da annabi yake so ina ba da kun sallah ba wani ina zuwa masallaci dai isa shi wasu ma ba suna zuwa masallaci don su sace takalmi ba ko ai wasu na zuwa masallaci don su sace takalmi a don an gani ai mu har mun ga waɗanda ake suke biya wa mutum goma mutum ashirin ake hanci ai kare wata kwalwar ce na ko su biya mutum goma mutum ashirin aikin hajji su tafi aikin hajji da visa da komai an musu komai da komai sun tafi da guzuri amma ba abin da ya kai su tun daga iyakar na jidda za su fara tsibirin na baye fata an gani su je makka su yi sata su je madina birnin manzon allah sallama su yi sata kai akwai wanda an same shi yana dawafi a cikin kololuwar kaba ya yi sata daga irin waɗanda aka tura din aikin da za su yi su je su yi sata to kaga in wani ya zo na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsiya mu mun san ba dan maulidin bane wannan ku ba zai soki maulidi ba in kaga wani ya kama wannan ya soki maulidi shi ma sokakke ne dama sokakke ne ina fata a rike mara wannan fafannin yauwa waɗanda suke sukan harkar maulidi ai mu mun ji malam ahmad bamba ya yi wata magana ko malam ahmad bamba na jami'a bayar ai ya yi wata magana wanda mu mun daɗe muna faɗar ta sai ake kallon a dan dai muna san abun ne mu dan muna san abun ne shi yasa ainihin muka yi wannan magana malam ahmad bamba ya yi magana yake cewa fa bai kamata fa jama'a su yi wa masu maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su yi masa hukunci iri da ba yace wanda suka tara suka kashe kuɗi suka yi abinci suka yi yanka suka yi ɗinka kaya masu kyau aka tambaye su me yasa kuka yi wannan suka ce farin ciki da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kai ka shiga zuciyarsu ne kai ka shiga zuciyarsu ne ka gaba ka ba dan me za ka yi musu hukuncin ƙarya suke yi Ahmad ban baba wanda suke daddaura da shi ba da da ba yaro shi wannan karatu ba kaga ai ya fita gaskiya gaskiya ya faɗa Allah subhanahu wataala ya ya ya ba ta inda ba ya fita da gaskiya an gani sannan bayan wannan a cikin nan ya ce ai yaro ya to sun ciro karatu daga ibnu taymiya shaykhul islam a cikin littafin sa iqtiza'u siratal mustaqim ya ce wanda ya shirya maulidin annabi Muhammad sallallahu ainihin inji dan soyayyar annabi da kaunar annabi an gane ko ita ce ta sa ya shirya wannan maulidin ba wani abu daban ba to ana kyakkyawan zato a gare shi zai zama rada yana nan a cikin littafin kuma da ibn taymiya wannan har ma da ahmad ya tabbata da wannan ina fata ne ake ya yi dogara ba?
Jiya ba, magana da yi a kan karatun ƙur'ani. Yake yake cewa babu wata hujja za a ce an hana an hana yin makarantar allo da shawarwa Aha.
yace sai karatun boko wanda ba za ka ce da a'udhu billahi minash shaitanir To.
rajim na farko kenan ba za ka ce radiyallahu anhu ba ba za ka ba za ka ce irin ka faɗi irin Sai a ce irin- to.
eh yace to wannan ai ba hujja ba ce Mm, to kaga sai wannan ka da ka dauki gaibu Mm.
yace gaibu in kana da gaskiyar gaibu ita wannan shine to Allah ya tsare mu da daga abin da ba daidai ba to da ka ƴan uwa ina fatan da an ji waɗannan abubuwan mun shigo da waɗannan abubuwan ne domin isa da sako ga ƴan uwa eh kar ai wasa da tsayewar dare kar ai wasa da ainihin wato wato wato a cikin nan ne a- Allah subhanahu wataala zai taimake ka har ka ga abin da zaka gani na alkhairi ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk ya samu wannan ana yi masa bishara ya samu alkhairi insha Allah ba zai bar duniya ba sai Allah ya bayyana masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi karama a gare shi an gane to su a matsayin mu'jiza ko ta manzon Allah ina fata an fahimci wannan Allah subhanahu wataala ya tabbake mu kar ayi wasa to shine eh, muna magana ne akan an ga sayyidina Ali ko dan Abi Talib Allah ya kara yarda da shi yana yin wasu baitoci bayan ya rasu a cikin baitocin abin da yake fada ya ce lawallallazina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna la duktikat ardukum min tahtikum saharan la'annakum qawm su'in ma tuti'una a cikin waɗannan baitoci abin da sayyidina ali yake fada yace lawallallazina lahum wirdun ya kumuna kagawa da mutanen nan da suke da wurdi na istighfari da la ilaha illallah da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da safe da yamma da daddare suna kai ba kagawa da waɗannan mutanen da suke rike wurdin su na karatun alkur'ani su yi da safe su yi da rana su yi da daddare ba ba dan su da suke tsayawa a wajen waɗannan karanta wurdan nasu ba wa akharuna ba dan wasu kuma daban ba lahum sardun ya sumuna su kuma suna yin azumi ne masu yawan yayin azumi wato alladhina yusirruna sawma sawman nafila suna yawan yin azumin nafila musamman irin eh, kwana uku a wata ko irin a yi yau a sha gobe a yi jibi a sha gata a yi citta a sha cittalo ina fata an gane masu irin wannan ba dan masu yawan karanta wurdinsu da daddare ba na karatu alkurani ko istighfari ko salatin annabi ko yawan la ilaha illallah ko yawan tasbihi wanda Allah ya ambaci wadannan kanu kalilan min al-layli ma yahja'un mutanen kwarai kadan suke yin bacci da daddare fa bil ashari hum yastaghfirun dab da asuba kuma hudu alfajir suna tsayawa tsayin daka suna ainihin istighfari suna neman gafara Allah subhanahu wataala ko an gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yaba aka karabuka maqaman mahmuda ba dan waɗannan bayan Allah da suke yin ayyukan nan da daddare ba kuma masu azumi da rana ba yace la duki dikat arzukum wallahi da an dandake kasar ku gaba daya min jihar dukum da karkashin ku saran ainihin wato sai yadda ba ku san ma ya aka yi ba da an na kun kama sauƙin saboda ku mutanen wofi ne ba kwa tsayawa yin abin da ya kamata na neman kusanci da Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halittu mutane da aljannu ba sai dan su yi man bauta man uridu minhum min rizqin bana neman su ba wani arziki wa ma uridu an yut'imun ni ba ci nake yau bare ne musu ciyar da ni ko inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah subhanahu wataala shine ma mai yawan azurta bayansa mai karfi mai ma'abocin karfi subhanahu wataala waɗannan abubuwa da dalilai da aka samu da yawa suna ƙarfafa bayan Allah cewa kar a yi wasa a daƙa yin kiyamun laili daidai gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da dama a yi. ‘Yan uwa, muna fatan Allah ya yi mana jagora, Allah ya ba mu ikon yi, Allah ya ba mu tsarkin zuciya a wajen yi, musamman yara matasa da gwaraza. Kar a yi wasa a gaya wa mata a gidaje kar a yi wasa in an ce kiyamun laila ba dole zai kayi ilimi talatin da daddare ba ba dole zai kayi sauka da daddare ba ba dole zai kayi raka'a ɗari da daddare ba a'a ka zo ka yi kulhu- wato shafa'inka da wuturinka ba in gani ka yi fatiha ka yi kulhuwallahu uku ka ƙara tasowa ka yi fatiha ka yi kulhuwallahu uku an gane ko in ka taso eh, in ka yi sallama a wuturinka ka yi fatiha ka yi kulhuwallahu uku ina fata an gane ka yi sallama ka je ka kwanta ka jirga barci ai ka yi wani abu ko mun kankanta an kai za ka samu na akai to da kar ai wasa kar ai wasa daga yanzu ne mutum in ya saba to zai iya yin ainihin wato abin ce sa aka rawaito hadisi na karshen annabi sallallahu alaihi wasallam man kama fi akari ayatin ko lam yuqtab min al-kafirin wanda ya karanta aya goma da daddare to za a rubuta shi yana daga rafkanannu ba eh man kama fi mi'atin wanda ya karanta aya 100 da daddare an gane ko kutiba min al min al kaniki na za a rubuta jima yana daga masu yawan bauta don daga kar'ai wasa kar'ai wasa kar'ai wasa Allah ta rike mu abu da ya rubuta hadisin yace wanda ya karanta aya dubu kuwa da daddare an gane ko wanda ya karanta aya dubu da daddare to za a rubuta shi daga masu yawan dukiya na lahira ba yawan dukiyar duniya ba abu da ya rubuta wannan hadisin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan shine karshen zaman bayawa insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya kawo lokacin da za a bude makarantun mu na alqur'ani ne ya kawo lokacin da za a bude makarantun mu na islamiyya Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mana su ya kiyaye malaman makarantun qur'ani ya kiyaye malaman makarantun islamiyya ya kiyaye yaran mu na makarantun alqur'ani da makarantun islamiyya Allah ya kiyaye su abubuwan da suka karanta din nan shi ya zuga shi nan suna ta zubewa Allah madaukakin sarki ya dawo musu da su Allah ya dawo musu da su masu kokarin tallafawa karatun alkurani da makarantun islamiyya Allah muna roƙonka ka karfafe su a cikin ayyukan alkhairi waɗanda suke nufin kashe makarantun islamiyya da na alkurani Allah yadda suke nufin nukurkushe makarantun alkurani Allah ka nukurkushe su Allah ka mantar da su hannayensu Allah ka mantar da su kafafuwansu Allah ka mantar da su gidan inda za su shiga gidajensu Allah ka mantar da su yadda za su kai hannunsu na dama ya zuwa bakinsu. Makaho ma baya manta bakinsa in ya tashi kaiwa to Allah ka mantar da su su kasa kaiwa. Nan albarka alƙur'ani. Amma an alheri suke nufi Allah ka kyautata su. ربنا اتنا في الدنيا حسنه كما في الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من الهم والهذا ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد ربنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.